أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم قراتمنا للتاف بقية المستفيد شرح للتاف منية المريد muna cikin takadimi da malam yake yi kafin mu shiga mukaddima yana cewa wannan su bi itibarin nazari fi haza taqayidi kaga su mutane a gwargwadon duba cikin wannan aurade na ɗariƙar tijaniya shine a taƙayid wa bi hasabi intifa'i bihi da gwargwadon kuma amfanuwa da wannan aurare na tijaniya wa adamihi da kuma rashin amfanuwarsu ga wannan aurare na tijaniya to mutanen duniya gaba daya arba'atun guda hudu la khamisa la babu na biyar mutane in ya ce mutane yana nufin al'ummar musulmai waɗanda ake hukunta su ko kuma mutane musulmai game da wani ɗariƙa ta tijjaniya iri uku ne ko nau'o'i guda hudu ne mutane nau'i hudu ne game da wannan ɗariƙa la khamisa ba wani na biyar laha game da wannan wurbi na tijjaniya nuna tamfidin ba tare da korewa ba imma muhibbun sadiqun a cikin mutane guda hudun nan ko dai mutum ya zama masoyi ne na gaskiya waje da hula halu hali ya same shi ƙar da hala ya riga ya shiga su ɗariƙa cikin wannan ɗariƙa hali na rayuwa kawai inaya ta ubangiji ya tsinci kansa a cikin ɗariƙa ta tijjaniya wata masaka tisiri wal alaniyati bi habli hal wasiki wata masaka ya yi riko bi habliya da igiyarta alwasiki mai aminci fi sirri a asirce wal ananiya da kuma a bayyane hatta khamara qalbahu nurul yaqini wat tasdiqi har sai da hasken nan na sakankancewa da gaskatawa khamara qalbahu ya cuɗanyi zuciyarsa kan qadaha lahu fi badini min ulumi tariqi wa asrariha ba'du azwaqi tahqiqi ka ce ba'abu a zuwaƙi ta haƙiƙi shashin zauƙi ɗanɗanon ma'arifa a ta haƙiƙi na haƙaƙewa kan ƙada halahu ya yi haske gare shi fi ba inihi a cikin zuciyarsa min ulumi ɗariƙi na daga ilmomin wannan ɗariƙa fa hazza haza min al-intifa bi muraja'atihi ما يفيد في قلبه إلا مطالعته من شواهد الوجدان الحالية فهذا هذا وانا متم هذا يا لبوتا من الانتفاع دقى أنفانوة بمراجعته دا مراجع الساء لما يفيد أبن ديك قرالا نمددي في قلبه أسكن زوتي يرسى إن مطالعته يا هنقو والسا min shawahidul wujudanil haliya daga shaidu masu shaida wannan na ƙauna alhaliya na hali wa dala'il waridatil anwaril irfaniya da kuma dalilai na waridatu na haske hasken nan na ma'arifa to fa yakun dalilu shi wannan mutum na farko dalilinsa ko jagoransa ala sihati abu sa ingancin wannan aurale da ɗariƙa shi ne ma zakarna lahu abinda muka ambace shi gare shi dalilinsa kawai shi ne soyayya ta gaskiya muhibbin sadiqun ne kawai dalilinsa kawai shi ne abinda muka ambata lahu gare shi almushahadatu mushahada da yake gani wal iyan da gani na ido ka san kowa ma ba'adal iyani bayanun ba wani bayani bayan gani na ido bayan an yayi mutum hijabi idansa ya ga sirrin da yake ciki ya yi mulahaza to ba ka da wani bayani kuma da za ka ba ai wanda bai sa abu ba bai gani ba ne ake masa bayani da kwatancin yadda abu yake to tun da shi ya samu almushahada wani iyani da gani na ido na asiraren wannan ɗariƙa to bai da buƙatar wani bayani da za ka yi masa wannan mutum na farko kenan game da wannan ɗariƙa ta tijjaniya wa imma muhibbun ko kuma ya zama shi ma masoyi ne aiban qad akhadha bi qisdin min at-tasdiqi amma ya ya yi riko ne da wani yanki na gaskatawa ba kamar wancan muhibbun sadiqun ba ka gane shi ma masoyi ne ya yi riko ne amma da wani yanki na soyayya lakinnahu amma sai da cewa shi lam yahzu ba'du bid-dukhuli fi at-tariqi amma bai rabauta ba da shiga cikin wannan ɗariƙa masoyi ne kawai da ya samu rabo na gaskatawa amma bai riga ya shiga wannan ɗariƙa ba wal ilka da bi silki haza ɗariƙi bai riga ya kutsa cikin datsin wannan alfariki jama'a na tijanawa ba to wa haza wannan mutum na biyu yurjalahu ana yurjalahu bi barakati ma ma'ahu min at-taslimi an yuraka bi adna mumasati li masailihi ila darati ahli zawqi salim wa hadha wannan mutum yurja lahu ana kauna gare shi an yuraka a hauhawar da shi bi adna mumasati li masailihi ga koma bayan abun wato bukatuwarsa li masailihi ga mas'alolinsa ila darajati zuwa darajar ahli zawqi ma'abuta zawqi as-salimi kubutacce bi barakati da albarkan ma ma'ahu abin da yake tare da shi min at-taslimi na sallamawa tunda masoyi ne kuma ya samu wani yanki na gaskatawa baya inkari kenan to fa yaltahiqu an qaribin a dalilin wannan soyayya tasa da kuma wani yanki na tasdiki to zai iya riska an qaribin nan ba da nisa ba nan kusa bi awwali fariqin da farkon jama'a na wannan ɗariƙa wa yusqa min maktumi hazar rahiki shi ma za a shayar da shi daga finjali abin sha na hazar rahiki wannan mashaya ta tijani mutum na biyu kenan wa in ma khalu mutum na uku ko dai ya zama khalil mawufanci ne an kirtal hala ta ga waɗannan halaye guda biyu shi ba muhibbun sadiqun bane ba kuma muhibbun bane aidan a kada da ƙisɗin mina tasdiki shi dai yana nan baina baina la ilaha ula wa la ilaha ula ta tajazabahu aidil qabdataini aidi hainaye guda biyu alqabdataini na dankan nan guda biyu ta tajazabahu tana fuskarsa munkirai sun yi riko da hannunsa na hagu suna ja zuwa ga jama'arsu su ma'ahalun lahi masoya sun yi riko da halinsa na dama suna jansa zuwa ga cikin jama'arsu wa haza wannan mutum na uku yurda lahu aidan shi ma ana masa tsammani ana masa kauna in sa'adatul aqdarul ilahiyya in har kaddara ta ubangiji ta taimake shi wa wafaqatuhu mashi'atul rabbaniyya mashi'a abadan na ga ubangiji ta yi masa muwafaqa to ana masa ƙauna fatahalla zai yi ado da hiliyatul ashirafi da irin adon nan na maɗaukakan mutane su ne ahalu hazihi ɗariƙa watakila idan ƙaddara da muwafaƙa ta mashi'a ya yi gabankatar da ita to sai waɗancan su fusgo shi daga hannun munkirin duk da haka ba a ɗage masa ƙauna shi mutum na uku wata safa sai ka ga mashi'a ta fuzgo shi da kaddara ya sufatu bi akmalil awsafi da mafi cikar waɗancan siffofin har ma ya zama shiga cikin muhibbun sadiqun shine akmalul awsafi wa nazar fi mashtamala alaihi zai tsaya yayi tsamdalansa yayi wa kansa gyadar dogo da qiyamul laili yayi tsokaci cikin abin da wannan aurade suke kunce da shi bi ainihin insafi da idanu na adalci an ya sharafa alama dariki ta haƙiƙi sai kaga shi ma ya hauro zuwa ga mariskan nan ta haƙaƙewa ayya ishrafin fiye da dukkan haulowa wa yaqifu zaka ga ya tsaya min ainil haqqi daga idanuwa ta gaskiya alama ya takalla bihi abu abin da yake wofinta da shi insha Allah ta'ala an shubahi da yake sabi ga kamannin nan na nadama wa inda zalika to a dalilin wannan ko kwayayin nan yamilu za ka ga yana karkata ila shauki zuwa ga kauna mailan karkata wa yakimu za ka ga yana kafa hemarsa bi hayyi laila a anguwan nan ta su laila yana nufin a cikin jama'a masoya wallahu waliyu tawfiqi wal hidaya Allah shine majibincin katari da kuma shiriya wala sabab zil haqiqa amma ba wani sababi da ya fusgo cikin wannan jama'a cikin haqiqa illa al inaya sai inayatul rabbaniya kiyayuwa kawai ta ubangiji ba da wani dalili shi inaya sai ta fusgo shi ya zama ya shigo daga cikin da'ira mutum na uku kenan wa imma mubgirun mutum na hudu wanda ya ce maka da masu hudu ne ba na biyar so mutum na hudu ko dai ya zama maki kishiyar muhibbun sadiqun kishiyar muhibbun kad akhadha bi qisdin min at-tasdiqi kishiyar wancan khalid wanda yake shi zuciyarsa fanko ne baya can baya nan wannan shi kawai yana ɗaya gefe ne na munkirai makiya mala yace wal iyazu billahi ta'ala muna neman tsari a wajen Allah ta'ala daga shiga cikin makiya makiyan shehu tijjani makiyan almajiransa ko dai mutum ya zama maki ne wal iyazu billah qadin hara bihi jurfu hawahu wanda jurfu hawahu wa wace kalamu nan na san zuciyarsa in hara bihi ya abka da shi fi nari jahannamal kadi'a cikin wutar nan ta jahannama wacce take mai yanke mutum daga ni'imar Allah wa bi'sa masuwahu kai tir da makomarsa mutumin da ya fara cikin lamun jahannama to irin wannan mutum mubjibun kadin hara bihi zurfu hawahu fi nar jahannama kadi'a laysa mimman yuwadahu bi hadha al-shidabi baya cikin wanda ake fuskantarwa da wannan zance namu abin da yake nufi zancen da za mu yi a wannan littafin ba da mutum irinsa muke yi wannan mutum na hudun baya cikin wanda ake fuskanta bi hazan kitabi da irin wannan zancen wala mimman yurfa'u lahu an wujuhi muqaddaratihi niqab wala mimman baya daga cikin wanda yurfa'u an niqabu ake yaye niqabi ai mun san niqabi da mata suke sa su rufe fuska don kar a gane su ko? to kinaya ce malam yayi baya cikin wanda ake yaye niqabi a nuna masa zahirin abin da ke cikin wannan dariƙa ta tijjaniya ba a yaye masa niqabi an wujuhi mukaddarati ga fuskokin gurɓace gurɓacen zuciyarsa zuciyarsa da ta gurɓata to ba a daga masa kafa ko a yaye masa hijabi a ce za a nuna masa ga ainihin abin dan ba zai gani ba saboda idansa ya rufe da inkari da kuma kiyayya li'annahu domin shi wannan mutum na hudu mubgirun kama qala shaykhul arif billahi ta'ala kamar da wani shehi masanin Allah ta'ala Abu Sulaiman sayyidi Dawud al-Bakhili radiyallahu anhu ya faɗa fi sharhihi li hizbil bahri ga sharhinsa da yawa littafin hizbil bahri allazi sammahu wanda ya ambaci sharhin da sunan al-latifatul mardiya fi sharhi du'a'i shaziliya fa'ida ce yardajjiya cikin sharhin addu'an nan ta tariƙar shaziliya dan hizbul bari asali na imamu abul hasani shazili ne da tariƙar shaziliya kaga shi wannan mutum ba ma batijani bane shi abu sulaiman sai dawudul bakili din littafi ne da ya sharhin addu'an nan ta hizbul bahar ta imamu abul hassan shazali to a cikin wannan sharhin ko a cikin mukaddima ne da ya kafin ya fara sharhin to shi ne malace da annahu kama kala kamar da shi wannan malami ya ce la yanfa'u fihi bayanu irin wannan maki fa bayani baya amfanin ba irin bayanin da zaka zo da shi ya gamtu ko ka gamsar da shi la yanfa'u fihi bayanu ولا ينجو فيما قام بقلبه من الإراد عن الله تعالى واجه البرهان كتير واجه البرهان مبين هجة لا ينجو بايا أنفان رواه فيما قام بقلبه في أظن ده يا أزوج شنسا من الإراد عن الله تعالى نبجره وأبجد الله تعالى لأنه صرفه الهوى دومون متن سنزوج يعني يدو يد شيء عن اتباع سبيل الهدى قبل بن تفرك شريعه to alhamdulillah sai mu kwana anan maganar shi wancan a shekul arif billahi ta'ala abu sulaiman sayyidi daudul basili ba ta kare ba cikin bayanin da ya kawo a sharhin a hizbul bahari din domin za mu tashi ne sun makala sai malafi a ali abu da nake nufi wanda ya faɗa sayyidi daud radiyallahu anhu zai gaya maka dalilin abin da yasa yake kiyayya da ahlullahi da ɗariƙun sufa bayin Allah alhamdulillah